لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis 26 ga watan zulhijja hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da hudu daidai da talatin da ɗaya ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam al-hafiz abdullahi buna abdurrahman al-darimi assar makandi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba muna ƙarƙashin babin ما أعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفضل abubuwan falala da girmamawa da kimantawa da Allah madaukakin sarki ya baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana da tarin darajoji da karamomi da Allah ya mashi kuma a kowane fuska da kowane ɓangare na ɓangarorin rayuwa allah maɗaukin sarki ya yi ma'annabi wannan baiwa to shi ne sai mala yake tsakura mana wasu daga cikin waɗannan tarin falaloli da darajoji da baiwa da allah ya mashi to sai dai akwai abubuwan da aka ruwaito wanda suke ɗauke da waɗannan baiwa da darajoji waɗanda ba su tabbata daga annabi ba to duk abin da bai tabbata daga annabi ba ba za ka yi annabi kwalliya da shi ba diyan da abin ya ƙayatar da kai diyan da abin ya burge ka diyan da kake son shi mun karanta hadisi na farko cikin wannan babi hadisi na gaba mala ya ce akhbarana ubaidullahi bin abdulmajid حدثنا زمعة عن سلمة عن إكرمة عن ابن عباس قال جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرونه wasu mutane daga cikin sabon annabi sun zauna suna sauraron annabi ya fito ya zo ya iske su mana sun zauna jiran shi a da duk wanda ya zo ganawa da annabi to dokan a buɗe take kawai sai su rika kwala mai kira ya muhammad ana abin da suke so ya marma zai fito kawai sallame su su tafi shine cikin sautul hujurati sai allah maɗaukin sarki ya hana su innan ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilu sai allah ya hana to dole annabi yana gida ko yana wata muhimma bai ƙare ya fito ganawa da mutane ba to dole jama'a sai su zauna sai su jira shi wannan yana daga cikin ladabi allah maɗaukin sarki ya samu dace fakaraja hatta da na minhum annabi ya fito zai taho inda waɗannan jama'a ke sauraron fitowan shi har sai da ya dab da su sami'ahum ya tazakaruna sai ya jiyo su suna tattaunawa a tsakaninsu fatasan ma'a hadithahum sai ya saurari maganarsu tun daga nesa me suke faɗi fa'iza ba'aduhum ya ƙolo kwatsam sai annabi ya ji wasu daga cikinsu suna cewa ajaban tab abin mamaki inna allaha ta min khalqihi khalilan Allah maɗaukin sarki cikin halittun shi ya ɗauki badaɗai fa Ibrahimu khaliluhu annabi ibrahim bada ɗaya ne na allah madawakin sarki khalilur rahman wa qala akharu sai wani ya ce in ma haza bi ajaba yo ai wannan bai kai mamaki ba dangane da min wa kallama allahu musa ta kalima cewa allah maɗaukin sarki yana zance da annabi musa kai tsaye aya ta 164 cikin suratun nisa'i wa ƙala akharu wani kuma ya ce fa'isa kalimatullahi wa ruhuhu ai abun mamaki sama da wannan da allah maɗaukin sarki ya sa annabi isa ya zama kalma ne na allah sannan kuma ruhin shi wa ƙala akharu wani kuma daga ciki ya ce to ai abin mamaki ya ƙare a wa adamu stafahullahu cewa allah ya zaɓi adamu to gaba ɗaya suna ta raba darajoji darajoji darajoji to gaba ɗayansu babu wani wanda ya waiwaye ta manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa ga wata daraja da allah ya mashi to sanda annabi ya fito ya zo ya same su fasallama sai ya masu sallama wa ƙala sai annabi ya ce ƙada sami ito kalamakum wa ajabakum na ji magananku na saurari mamakin da kuke dangane da wancan darajoji da allah maɗaukin sarki ya mai ‘yan uwana annabawa anna ibrahima khalilullah lallai annabi ibrahim ba daɗayin allah ne wa huwa kazalika wannan haka al'amarin yake wa musa na jihu shi kuma annabi musa abokin gani ne na allah allah yana sa labule su gana wa huwa kazalika lallai ilalla annabi musa mai zance da allah ne haka abin yake wa isa ruhuhu wa kalimatuhu haka isa ruhi ne na allah sannan kalman shi ne ya jefa ma maryam wa huwa kazalika haka isa ɗan maryam yake wa adam haka annabi adam istafahullahu ta'ala allah maɗaukin sarki ya zaɓe shi wa huwa kazalika ilai haka annabi adam yake zaɓaɓɓen allah maɗaukakin sarki ala ya ce to ku saurara ku ci wa ana habibullah ni kuma ni ne masoyin Allah wala fakhara ba alfahari nake yi ba wa ana hamilu liwa'il hamdi yawmal qiyama kuma lalle ni ne zan rike tutan nan na godiya tutan nan na yabo da jinjinan ban girma da za a yi ma Allah a ranar tashin alkiyama ta taho adamu ƙarƙashin wannan tuta nawa adama a cikinta yake faman donahu da duk halittun da suka biyo bayan shi annabawa da manzanni salihan bayi da waliyai hujubbai da shehunnai kowa da kowa yana ƙarƙashin wannan tuta na wani liwa'ul hamdi wala fakhara annabi ya ce ba alfahari nake yi ba wa ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in yawmal qiyamah annabi ya ce ni ne farkon wanda Allah zai ba mukamin yin ceto kuma ni ne farkon wanda za a ceta wala fahar annabi ya ce ba alfahari nake yi ba wa ana awwalu man yuharriku bi halaqil janna annabi ya ce ni ne farkon wanda zan kama mabuɗe ko majayi ko abin da ake kwankwasa kofan aljanna da shi in kwankwasa ta ni za a fara buɗe ma ni ne farkon wanda zai shige ta wala fakhara annabi ya ce ba alfahari nake yi ba fayaftahu Allahu fayudkhilini ha sai Allah ya sa a buɗe man kuma sai ya shigar da ni ita aljanna wa ma'i fuqara'ul mu'minin annabi ya ce tare da ni akwai talakawan mu'minai wala fakhara ba alfahari nake yi ba wa ana akramul awwalina wal akhiri wal akhirina ala Allah kuma ni ne mafi girma da daraja da kima da buwaya a wajen Allah cikin halittun shi na farko da na ƙarshe wala fakara annabi ya ce ba fa alfakari nake yi ba waɗannan wasu darajoji wasu kimomi da ba su sani ba ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya sanar da su kuma duk abin da ya ambata sai ce ba fa alfahari yake yi ba sai dai wannan hadisi da yake ɗauke da saƙon cewa annabi shine habibullah to wannan bata inganta ba wannan hadisi da muka gama karantawa malai ce isnaduhu da'ifun isnadin shi mai rauni ne akhrajahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya fitar da shi fi kitabil manaqib a littafin da ke bayani akan darajoji babun fi fadlin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin da ke bayanin falalan annabi ya kawo wannan hadisi cikin mujalladi na biyar lamba hadisi na 548 shafi na 548 da 549 a lamba hadisi na 3616 bi isnadin musannif da isnadi wanda shi al'imamu turmidi ya kawo wa abu isa abu isa tirmidhi ya ce hadisun garibun hadisin ya zo ta hanya ɗaya ne tirmidhi in ya ce hadisi garibi irin wannan ina nufin hadisi da ifi wa isnaduhu da ifin lidda'afi zam'ata bin salih saboda ɗaya daga cikin masu ruwa da muka karanta zam'a to mutum ne mai rauni don cewa ya akhbarana ubaidillahi bin abdulmajid na zam'a to shi zam'an nan mutum ne mai rauni tare da cewa al'imamu turmidi da isnadin shi ya roto ba da isnadin darimi ba to amma shi ma isnadin shi akwai zam'a ɗin kuna fahimtar wannan da kyau ko annabi ya tabbatar da cewa inna allaha takhadha ibrahimu khalila sai ce ittakhazani khalil kamar takhadha ibrahima khalila Allah ya dauke ni ba daɗai irin yadda ya ɗauki annabi ibrahim ba daɗayin shi shi sa manzan allah khalilun rahman ina fatan mun gano wannan da kyau sau da mukamin hulla sama take da mukamin habibantaka allah maɗaukin sarki ya samu dace mala ya ce haddafana sa'id ibn sulaim haddafana sa'id ibn sulaimana an mansur ibn abil aswadi an al-laythi عن الربيع بن أنس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله يشي أنا أولهم خروجا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا مستشفئكم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي يطوف علي ألف خادم كأنه بيض مكنون أو لؤلؤ منثور wannan hadisi anas dan malik allah ya ƙara mashi yarda ya ruwaito cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ana awwaluhum khurujan ni ne farkon wanda zai fara fitowa daga ƙasa a ranar tashin alkiyama wanzan Allah shi ne farkon fitowa shi ne zai fara buɗe ƙabarin shi fito wa ana ƙa'iduhu annabi ya ce ni ne jagoransu ni ne jagaba da zan jagoranci al'umma iza wafadu duk lokacin da suka yi gayya suka yi ayari za a gargada a tafi to ni ne shugaban tafiya annabi ne madugun tafiyan baki daya mana duk sanda aka tara mutanen duniya kaf to manzo Allah shine jagora domin in ta rikice a ranar tashin alkiyama mutane za su sheka za su tafi wajen annabin Allah annabi Adam annabi Adam sai ya koro su sai su sheko sai su taho wajen annabin Allah annabi Nuhu annabi nuhu ma ya koro su sai su sheka sai su wajen annabi ibrahim shi ma ya koro su sai su tafi wajen annabi musa isa duk su koro su to kaga gaba ɗaya duniya ta gama taruwa cewa ba wanda zai iya to sai an taho wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine qa'id shine jagora shine madugun tafiyan shi zai jagoranci al'umma zuwa neman ceto wa ana khatibuhum kuma sannan ni ne jagoransu mai jawabi a madadinsu iza an sato duk lokacin da suka yi shiru suka natsu mana manzan Allah shi zai miƙe shi zai ma al'umma jawabi a duk lokacin da suka yi shiru ba waya ko wani jawabi ne na musamman da annabi zai a farfajiyan kiyama kamar yadda 'yan bida'a suke riyawa ba wa ana mustashfi'ukum annabi ya ce ni ne jagoran da zan ta neman ceto gare ku idan hubisu duk lokacin da aka tsare mutane allah ya fushi da al'umma a farfajiyar ƙiyama adadin shekaru jama'a suna cikin takaici da damuwa to manzan allah ne zai tafi neman masu ceto wa ana mubashiru annabi ya ce ni ne wanda zan zama mai ba su bushara iza aiso a lokacin da suka yanke tsammani na samun tsira da rahamar Allah. Alkaramatu, annabi ya ce dukkanin taskan karama, wal mafatihu yawma idin biyade da duk wasu mabuɗanta, to gaba ɗaya a hannuna suke. Wa ana akramu waladi Adama ala rabbi kuma cikin ‘yan adam kaf ba wanda ya kai ni daraja’ da kima a gaban ubangiji na ya tsofa alayya alfu khadimin masu hidima dubu suke kewaye da ni dama da hagu gaba da baya ka annahum bidun maknun kai ka ce wani irin kayan ƙarau ne da aka gyara aka adana rana da ƙura ba su buɗe shi ba au lu'lu'un mansurun ko kuma lu'lu'i ne wanda aka watsa shi wannan na walwali nan wannan na walwali nan in ka gansu gunun ban sha'awa suke kewaye da ni suna gabatar da hidima wannan baiwa ce ba ƴar ƙarama ba da hadisin ya inganta sai dai wannan hadisi ma da ya ce isnaduhu da'ifun isnadin hadisin mai rauni ne akhrajahu tirmidhi fi kitabil manaqib tirmidhi ya fitar da shi a littafin da ke bayanin darajoji babun fi fadlin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin babin da ke bayanin falalan annabi limamin tirmidhi ya fitar da wannan hadisi cikin mujalladi na biyar shafi na ɗari biyar da arba'in da shida lamba hadisi na dubu uku da ɗari shida da goma min tariki mansur bin abil aswadi al-laythin bihi وقال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب الترمذي ce wannan hadisi kyakkyawa ne ya zo ta hanya ɗaya wa auradahu tibrizi fi mishkatul masabih al-imam tibrizi ya kawo shi a cikin mishka a mujalladi na uku shafi na dubu da ɗari shida da biyar a lamba hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da sittin da biyar وقال الشيخ الألباني فضيلة العلامة الألباني يتي إسناده ضعيف إسناد وانا حديثي ميرونيني جماعة من قانا وانا لكيوكو kar jikinka ya mutu jin kaji wasu darajoji da aka kwaso aka ce ga su amma kuma hadisin bai inganta ba manzo Allah yana da darajoji duniya da lahira da suka fi wanda wannan hadisin ya ɗauko kuma hadisan da suka tabbatar da waɗancan maɗaukakan darajoji ga annabi dukkaninsu ingantattu ne sannan wasu daga cikin waɗannan darajoji da aka ambace cikin waɗannan hadisai guda biyu da basu tabbata ba akwai su a cikin wasu hadisai ingantattu da suka tabbata cewa darajojin annabi ne jama'a mun gane wannan da ke ku shi sa ba a ma annabi kwalliya da duk abin da bai inganta ba abin da bai inganta ba sai a ɗauke shi aji shi gefe manzo Allah baya bukatan shi Allah ya sa mu dace mala yace akhbarana abdullah ibn abdul hakami al-misri haddathana bakr ibn mudhar an ja'far ibn rabi'a an salih huwa ibn atihu ibn ata'in ibn habbab مولى بني دعيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ya ce lalle manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce in ji jabiru ɗan abdullahi ana ka'idul mursalina ni ne jagoran manzanni kaf da zan jagorance su ranar kiyama wala fahara annabi ya ce ba fa alfahari nake yi ba wa ana khatamun nabiyina kuma ni ne cikamakin annabawa wala fahara annabi ya ce ba fa alfahari nake yi ba wa ana awwal shafi'in lalle ni ne farkon wanda za a damka ceto a hannuna wa awwal mushaffa'in kuma farkon wanda za a ceta wala fahar annabi ya ce ba alfahari nake yi ba mun gano wannan da kyau ko wannan hadisi isnaduhu da'ifun malai ce isnadin shi mai rauni ne auradahu al-haythami al-imam al-haythami ya kawo shi fi majma'iz zawaid mujalladi na takwas shafi na 254 wa qala rawahu tabarani fil awsat yace al-imam tabarani ya ruwaito shi a cikin mu'jam al-awsat wa fihi salih bin ata bin khabbab walam a arifhu ya ce cikin hadisa akwai majahuli mai suna salih dan ata dan khabbab ya ce bai san shi ba wa baqiyatu rijalihi sauran waɗanda suka ruwaito hadisin rijalun thiqat mazaje ne amintattu wa awradahu tibridi fi mishkil mishkat al-imam tibridi ya kawo shi a cikin mishkatul masabih a mujalladi na uku shafi na dubu da ɗari shida da biyar lamba hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da sittin da hudu wa ƙala shekul albani al-muhaddith al-athar fadilat allama muhammad nasir din albani ya ce wannan hadisi isnaduhu da'ifun isnadin shi mai rauni ne mala ya ce haddasana muhammad bin abbadin haddasana sufiyano huwa ibnu uyainata عن ابن جدعان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنس يتشي من زن الله سيرا دامين چن الله استبتا غريش ياتشي أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة annabi ya ce ni ne farkon wanda zai rike ƙofan aljanna in ƙwanƙwasa fa'uwa ikuha annabi ya ce sai in kama in ƙwanƙwasa ta ko ya juye marikin kofan ko kuma abin da ake sawa a kama kwankwasa a jikin kofan aljanna tuntuna aljanna an ci gaba ba zuwa za ka yi da hannun kana gangan ba akwai dan akwai sarka a jikin shi wannan kama ne za ka kwankwasa sai yanzu yan boko sai ya kirkiro wannan a turai kuna fahimtar wannan da kyau ko annabi ce zai kama ya kwankwasa qala anas anas ya ce كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace yanzu da nake karantar da ku hadisin nan kamar ina ganin hannun annabi yuharriku hayin da yake motsa ta yayin kwankwasawa wa safalana sufiyanu kaza yace sufiyanu malamin mu da ya karantar da mu hadisin sai siffanta mana yanda malamin nashi ya siffanta mashi وجمع أبو عبد الله أصحابه وحركها yace haka baban abdullahi ya haɗa hannayen shi na ƙwanƙwasawa ƙala sai ya ce wa ƙala lahu sabitun sabit ya tambaya ya ce masista yada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala gafarta malam kai ko ka taɓa taɓa hannun annabi hannunka ya taba kama hannun annabi ka taba kajin da hannun annabi yake ƙala na'am ya ce ƙwarai da gaske ƙala sai ya ce fa'atini ha uƙabbil ha ni ko hannunka in sumbanta cin da ya taba taba babban hannu hannun manzan Allah hannun manzan Allah ne kaɗa yake ma wannan in ka je kai ma hannun wani kwalara ya kama ka wannan kuma kai ta ju ina fatan mun gano wannan da kyau allah maraukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi ingantacce ne akhrajahu tirmidhi mutawwalan fi kitab tafsir al-imam tirmidhi ya ruwaito shi da tsayin da ya daran ma wannan a kitab tafsir babun a ƙarƙashin babin da ke bayani kan tafsirin suratu bani isra'il ya kawo shi a mujalladi na biyar shafi na 288 hadisi na 3148 وقال حدثنا ابن أبي عمر وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ترمذي يتشون حديثي إن قنتتشيني ككاوى والهميدي في مسنده هكا الإمام الهميدي يفتد أن حديثي كم مسندين شي جزء نبيو شافي ندري بيد شدا لمبا حديث ندبو ليا دري بيو دهدو jami'an malice su duka al-humaidi da ibn abbad da ibn abi umar qalu haddasana sufyan ibn uyayna bihi babban malamin su shine sufyan dan abi uyayna Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda kenan manzon Allah shi zai je kwankwasa kofan aljanna shi za a fara bude ma in ka bu wani wanin kowaye in ba annabi ba to ka baras ka yi asara ba wanda za ka bi ka samu ɗaukaka ka samu matsayi ka sami yarda Allah yi da kai wallahi sai manzan Allah duk abin da kake in ba hidima kake ma annabi ba ka bata ma kanka lokaci Allah ya shiryar da malai ce akhbarana ahmad bin abdullah haddathana husayn bin ali an za'ida an muhtarin an al-muhtar bin fulfulin an anas qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أول شافع في الجنة النبي يقول نيني فرقم مين شيتو أجدان الجنة من قال أنه نكيوكو نيني فرقم wanda zan fara yin ceto a aljanna wannan hadisi ingantacce ne akhrajahu muslim muslim ne ya fitar da wannan hadisi mutawwalan da tsayin da ya ɗaramma wannan fi kitabul iman a littafin da ke bayani akan imani babu ƙauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin babin da annabi ya ce ana awwalun nasa ya shafa'u fil janna ni ne farkon mutane wanda ya shafa'u za a cece na aljanna ya kawo shi jiz'in farko shafi na ɗari uku da talatin da uku da ɗari da alamban hadisi na ɗari da tamanin da takwas min ɗariki abi bakar bun abi shaiba wa ahmad fi musnadihi ahmad ya fitar da wannan hadisi a kitabul musnad a mujalladi na uku shafi na ɗari da arba'in jami'an su duka abubakar bun abi shaiba ahmad bun hambali ahmad bun abdullahi an hussein bun ali su duka daga husaini ɗan ali suka ruwaito shi kuma ya jona sauran hadisin wannan hadisi ne ingantacce Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace manzan Allah shine farkon wanda Allah zai ceta shine farkon wanda za a danka ma ceto ya ceci al'umma baki ɗaya Allah ka sa mu cikin ceton manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala yace akhbarana abdullahi ibn salihin haddathani al-laythu haddathani yazidu هو ابن عبد الله ابن الحاد عن أمر بن أبي أمر عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يتشي ناجي من زن الله سيرا دامين شن الله استبتا غريش ينا چيوا إني لأول الناس تنشق الأرض عن جنجمتي يوم القيامة النبي يتشي نيني فرقو wanda ƙasa za ta tsage daidai kaina junjuma shine kwakwalwa daidai kan annabi ƙasa za ta tsage ƙabarin manzan Allah ya bude sai manzan Allah ya fito wala fakhara annabi ya ce ba alfahari nake yi ba wa utiya liwa alhamdi kuma ni ne farkon wanda za a danƙa ma tutan nan na godiya tutan nan na yabo wala fakhara annabi ya ce hannuna take kuma ba alfahari nake yi ba wa ana sayyidun nasi yawmal qiyama annabi ya ce ni dinnan ni ne shugaban al'umma kakaf ranar tashin alkiyama wala fakhara annabi ya ce ba alfahari nake yi ba wa ana awwalu man yadkhulu aljannata yawmal qiyama annabi ya ce ni ne farkon wanda zai fara shiga aljanna a ranar tashin alkiyama wala fakhara ya ce kuma ba alfahari nake yi ba wa ati babul jannati yanda abin zai faru kuwa annabi ya ce zan taho kofan aljanna ne fa'ahuzu bi halkatiha sai in kama marikin kofan da ake kwankwasa kofan da shi sai in kwankwasa fa ya na mala'ikun da ke gadin aljanna sai su ce in ka ɗauki mai gadi a cikin gida yake mai ɗaki yana daga ciki mai gadi ba a wajen gida yake ba saboda mai gadin aljanna ma na ciki ne masu gadin sama ma san da isra'i da mi'iraji yayi aka te da annabi ai ba a waje suke ba suna ciki ne sai da aka kwankwasa suka ce waye kun fahimci wannan da kyau ku in ka kwankwasa aka ce waye sai ka ce ni ne wani ka faɗi sunan da aka san ka da shi ba wani isa ne da tunƙahu ka ce ba ka gane kowa ba a gane ba ne aka yi tambaya ai sai ka ganar in kai mai hankali ne ni ne wani kun gane wannan da kyau ko to annabi zai je zai kwankwasa sai su ce man haza waye wannan kuma faƙulu annabi ya ce sai in ce ana muhammadun ni ne muhammadu fayyafta hunali sai su buɗe man fa'adhulu annabi ya ce sai in kama in shiga fa'ajidul jabbara mustaqbili sai in tarar da allah maɗaukin sarki na fuskanta na fa'azjudu lahu annabi ya ce sai in faɗi in ma'alla sujjada faya ƙolo sai Allah ya ce ‘yarfa ra'asaka ya Muhammad, ka ɗaga kanka ya Muhammad, wata kallam yisma minka yi magana za a saurari duk abin da za ka faɗi, wa ƙul ka faɗi yuqbal minka za a karɓi duk abin da ka taho da shi, washfa nemi ceto tu shaffa a baka ceto, fa arfa'u ra'asi annabi ya ce sai in ɗago kaina fa'aƙolo sai in ce ummati ummati ya rab al'ummata al'ummata ya ubangiji fayaƙolo sai a ce man izhab ila ummatika tafi wajen al'ummanka faman wajatta fi kalbihi mithqala habbatin min sha'irin duk wanda ka samu a cikin zuciyan shi akwai kaman ƙwayan sha'ir minal iman wanda yana da imanin da ya kai girman sha'ir fa'adkhilhul janna ka dauke shi kai shi aljanna fa asbahu fa ashabu sai in tafi faman wajadtu fi qalbihi mithqala zalika in naje na samu mutumin da yake da imani kaman ƙwayan sha'ir fa adkhaltuhumul janna sai in kama sai in shigar da su aljanna fa'ajirul jabbar mustaqbali annabi ya ce ina shigowa cikin aljannan na kawo su sai in tarar da Allah na fuskanta na fa'azjudu lahu sai in ƙara mai sujjada fa ya ƙolo sai Allah ya ce da ne irfa ra'asaka ya Muhammad ɗago kanka ya Muhammadu wata kallam ka yi magana yusma minka za a saurare ka wa ƙul ka faɗi yuqbal minka za a karɓi duk abin da ka taho da shi washfa ka nemi ceto shaffa za a baka ceto farfa ra'asaka fa arfa'u ra'asi annabi ce sai in dago kaina fa aqulu sai in ce ummati ummati ya rab al'ummata al'ummata da ya Allah fa yaqulu sai Allah ya ce izhab ila ummatika ka tafi wajen al'ummanka, faman wajatta fi kalbihi mithqala habbatin min khardalin min al'iman, duk wanda ka samu cikin zuciyan shi, kaman ƙwayan zarra na imani, fa'adhilhul janna, ka ja shi ka shigar da shi aljanna. Fa'azhabu, annabi ya ce sai in tafi, faman wajattu fi kalbihi mithqala zalika, in naga cikin zuciyan duk wanda ke da imani kaman ƙwayan zarra, adkhaltuhumul janna sai in zo in shigo da su aljanna wa furiga min hisabin nasi lokacin Allah madaukin sarki zai ba al'umma kakab ya masa hisabi ana gama hisabi wa udkhila man baqiya min ummati fin nari sauran waɗanda suka rage cikin al'umma ta ban shigar da su aljanna ba duk sai a tarkata su sai a yi wuta da su Allah ya kiyaye mu ma'a ahalin na za a tafi da su tare da ‘yan wuta fa ya ahalun nari suna shiga cikin wutan sai ‘yan wutan sai su ce ma'agna ankum annakum kuntum ta'buduna Laha wala tushrikuna bihi shay'a to yanzu bautan da kuke ma Allah ba kwa shirka me ya tsinana muku kun bauta ma Allah ba ku yi shirka ba ga ku a wuta su waɗancan masu gorin sun bauta ma Allah ba su bauta mashi ba mushrikai ne su ga su a wuta yanzu an yi anko da mai bauta da mara bauta duk da an shigo wuta me amfanin bautan da kuke yi jama'a mutum mai suka ko mutum mai batanci ko har a wuta sai yayi ɗabi'a ce kawai Allah madaukin sarki yake dan wuta ne mai irin wannan ɗabi'an wallahi kafin ka je da sai kai wannan ɗabi'ar duk abin da Allah ya halicce ka dan shi shi zaka kare rayuwanka akan shi muna fahimtar wannan da kyau ko ka'ida shine in kai aiki mai kyau kake Allah ya maka kyakkyawan tanadi a lahira wallahi zaka anan duniya haske na binka amma in dama kai mutumin banza ne za ka kana ɗabi'u na banza kuma kana ba kanka uzuri cewa ba ɗabi'un banza ba ne wannan alaman taɓewa ne allah ya raba mu da taɓewa za a ce me amfanin bautan da kuka yi duk gashi a wuta kuma an haɗu da mai bauta da wanda bai yi fa ya ƙolul jabbar sai allah maɗaukin sarki ya ce fa bi izzati ina rantsuwa da buwayata la'atiqannahum minan nar ni ko sai na yantar da waɗannan daga wuta saboda ana masu guri saboda ni fayursulu ilaihim sai Allah ya aika masu fayukhrijuna minan nari sai a ja fitar da su daga wuta duk waɗannan al'umman annabin kaf za a fitar da su daga wuta ba wani al'umman annabi wanda ya taɓa bauta ma Allah duk laifin shi in dai ba shirka yayi ba face sai an fitar da shi daga wuta wa ƙadim tuhishu a lokacin sun ƙone sun zama kaman gawayi fayyarhuluna fi nahar haya fi nahar hayati sai a fito da su sai a zuba su a wani rafi sunan shi kenan rafin rayuwa sai a daddasa su fayyun bituna fihi kama tambutul hibbatu min gutsa isai sai su tsoro kaman yanda in aka shuka dawa ko gero ko shinkafa a gaban rafi suke tsurowa gansu gunun ban sha'awa haka za su tsuro da su na lublub an ƙara jaddada halittarsu wa yuktabu baina a ayunihim to shine sai a rubuta a saman idan saka ha'ula'i utaqa'ul lahi waɗannan su ne ‘yantattun Allah da Allah ya ‘yanta’ fayuzhabu bihim sai a tafi da su fayadkhuluna aljannata sai a shigo da su aljanna fayaqulu lahum ahlul jannati sai yan aljanna su masu mara balale sai su ce haula aljahannamiyuna waɗannan yan jahannama kenan mun gano wannan da kyau ko waɗannan all boys kenan na jahannama ga sunan sun taho fayaƙul jabbar sai Allah maɗaukin sarki sai ce bal ha'ula'i utaƙa'ul jabbar waɗannan su ne ‘yantattun Allah mai rahama Allah ne belinsu da kanshi kun gano wannan da kyau ku saboda an masu gori an ce su ga irinsu Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi kyakkyawa ne akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad mujalladi na uku shafi na ɗari da arba'in da hudu zuwa shafi na ɗari da arba'in da biyar min tariƙin laithu bihi ta hanyar al'imamun lais wa'aurar da shekul albani muhammad nasir dinar albani ya kawo wannan hadisi fi sahiha a cikin silsilatul ahadisu sahiha a mujalladi na hudu lamba hadisi na ɗari wa ƙala ya ce سنده جيد رجاله رجال الصحيح اسناد wannan hadisi kyakkyawa mazajen da suka ruwaito shi irin mazajen da ke ruwaitan hadisan bukhari ne mala yace akhbarana abdullahi ibn salih haddathani muawiya an yunus ibn maisara an abi idris al-khawlani an ibn an ibn al-ghanam an ibn ghanmin qala nazala jibrilu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibnu ghanmin ya ce mala'ika jibril ya sauko daga annabi waye ibnu ghanmin tabi'i ne ba sahabi ba ne ya ce abu ya faru daga annabi ya zama me ya zama mursali muslim ya ce al-mursalu indana wa inda ahlul ilmi bil akhbar laysa bi hujja mursalin hadisi a wajenmu da duk wani masanin hadisi ba hujja bane kisa wannan hadisi da ifi ne malam gashi yace al hadisun mursal wa fihi abdullah ibn salih saduqun kasir al khata tare da irsalin hadisin sannan kuma akwai wani mai suna abdullahi dan salih mutumin kirki ne mai yawan kuskure mun gano wannan da kyau ko zabata fi kitabihi wa kana fihi ghafla mutum ne mai gafala mun ga abin da so dama nake muku fada akan shi ka zama mutumin kirki amma gafili malama hadisi na nan suna kallon ka ba su ƙara yadda da kai ko yadda da maganin ka ba ko duk abin da yake tare da kai kirkin ka kuma za su faɗi kai mutumin kirki ne amma sa kare ina fatan mun gano wannan da kyau Allah shi kiyaye ka karanta taqrib juz'in farko shafi na 323 وعبد الرحمن بن جنم الأشعري مختلف في صحبته شي wannan Abdullahi Abdurrahman dan Gunmin din nan al-Ash'ari malamai sun yi sabani dangane da sahabi ne ko ba sahabi bane to shine ce nazala Jibril ala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malaika Jibril ya zo wajen annabi fa shaqqa batnahu ya tsaga cikin annabi thumma qala jibril bayan da ya tsaga cikin annabin sai mala'ika jibril ya ce kalbun wa kai'un kai wannan zuciya Allah ya ta da ƙarfi kuwa da kakkiyar zuciya ce wanda babu abin da zai girgiza ta ta tashi daga abin da take fihi uznan jikin wannan zuciya akwai kunnuwa biyu sami'ata ne wanda suke saurare wa ainan da idanu guda biyu basiratan masu basira tunani da hangen nesa muhammadun rasulullah cewa ne mutum muhammadu manzan allah kenan almukaffi wanda shi allah ya aiko daga ƙarshe alhashiru wanda a kan shi ne za ta da al'umma hulukuka ƙayyimun kai ko ɗabi'unka tsayayyen ɗabi'u ne kyawawa walisanuka sadikun harshenka harshe ne mai furuci da gaskiya wa nafsuka mutma'innatun sannan ranka Allah maraukin sarki ya yi ta da natsuwa qala abu muhammad baban muhammad wake ya ce ya'ani shadidan Allah maraukin sarki ma'ana ya ce kalbin waki'un ɗin shine shadid zuciya ce da Allah ya ta da ƙarfi ba matsoraci ba ne ba rago ba ne ba sakare ba ne mun gano wannan da ke ku karka yadda Allah ya ka da dakakkiyar zuciya ka bari tana juya ka daga lokacin da zuciya ke juya ka ko wallahi da kai da kashin kaji ɗaya kake zuciya duk abin da ta riya maka hana ta kake yi shine ka zama ashadid mun gano wannan da kyau mutum mai fushi da saurin fushi bai tare da annabi kwata-kwata ina muku rantsuwa da Allah nan ba mutumin kirki ba ne saboda mutum mai saurin fushi ba fushi ba fushi janar kowa na yi saurin fushi da riko ɗabi'an shaidan ne kwata-kwata a musulunci ba wannan idan ka kana da saurin fushi ko ka mutu da wannan Allah ya kiyaye amma zai wahala kana daga cikin wanda Allah zai ji kanka saboda baka fi karfin zuciyanka ba shaidan ya riga ya mamaye in an so a ce kai shaidani ne to kai shaidani ne shi sa kowa ya kokari annabi ce inna mashadid ladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab kana fushi ka mallaki zuciyarka duk abin da tariya maka kai ka dake ka ba zuciyanka hakuri ka yayyafa mata ruwa in ba haka ba ko Allah sai ta kai ka tabaro ka shine ma'anan annabi shadid ne in ba haka ba irin abubuwan da ake ma annabi ko da tuntuni ya banka al'umma cikin hallaka za ka zo ka ci al'umma duk abin da suka yi annaba addu'a ya masu cewa allah kakka yi masu duk abin da ba shi kenan ba yasa jama'a ku riƙa yin haƙuri wallahi in ba ka da haƙuri ko sai ka sha mamaki in ba ka da haƙuri sai ka sha mamaki saboda shi haƙuri gaba ɗaya alheri yake tafi da shi in ka ga alheri a wani waje ko wallahi ba ba wajen inda ba haƙuri ba ne inda ke da haƙuri ne alheri zai zo in ka haƙura da abu kai ka tafi ka tafi kana biyayya Allah kana nan za ga amfanin abu Allah ya tsare mana imanin malai ce akhbarana abdullahi ibn salihin haddathana muawiya an urwa ibn ruwaymin an urwata ibn ruwaymin an amr ibn qaisin أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من زن الله يتي إن الله أدرك بي الأجل المرحومة الله مروك كن سركي يا رزق الدون أجلي نجنكي واقتصر لي اقتصارا sai aka takaita ni matakan takaitawa ma'ana al'ummomin da suna ɗaruruwan shekaru amma al'ummomin annabi sai ya zama shekarunsu in gitini kuna fahimtar wannan da kyau ku shekarun ba su da yawa wani hannu sabi kuna yau malkiyama amma kuma fana hannun akhirun mu ne muka zuwa ƙarshe wani hannu sabi kuna yau malkiyama kuma mu ne a farko ranar kiyama wa inni ƙa'ilin ƙaunar gaira faharin annabi ya ce zan maku jawabi wanda ba alfahari nake yi ba ibrahim khalilullah ibrahim badaɗayin allah ne wa musa safiyullah musa zaɓaɓɓen allah ne wa ana habibullahi ni kuma habibullahi ne wa ma'i liwa'ul hamdi yawmal qiyama tare da ni tutan nan ta godiya take ranar tashin alkiyama wa inna allaha azza wa jalla wa adani fi ummati kuma allah maɗaukin sarki yaman alkawari cikin al'ummata wa ajarahum min talatin cewa Allah ya kiyaye al'umma na akan abu uku kuma Allah ya ma alƙawarin zai kiyaye su la ya ummuhum bi sanatin Allah ba zai sako ma al'umma na annoba duk su mutu ba wala yasta'siluhum aduwan sannan maki ba zai mamaye su ba mun gano wannan da kyau ku makiyansu ba su yi musu komi ba wallahi kun dadda hankalinku in dai ku ne ummata muhammadin ku makiyan ku ba abin da za su iya muku wallahi za su iya kan abin da za su yi ne su farauci wanda za su farauta al'amarin ya kuwa lalace nan da shekara ɗari masu zuwa ba abin da maki zai wallahi amma ba cewa kai makiya ba za su iya ma wasu ɓangaren ku illa ba za su iya yi amma al'umman annabi baki ɗaya wallahi ba za su iya ba sai dai su iya kan abin da za su iya makircin da yahudawa ke shirya ma wannan al'umma ta annabi wallahi banda annabi ya mana wannan addan da tuntunin sun gama da mu makircin da arnan kasan nan ke shirya ma al'umman wallahi al'adun ba dan hannun da Allah ya sa ma al'umman ba ko wallahi da tuntunin an gama da mu in dan waɗannan malaman ne wanda gaba ɗayan sun zama yancin hanci da rashawa mun gano wannan ba sa tsoron Allah ba sa kiyaye abin da ya kamata su in don waɗannan masu kuɗin ne marasa mutunci da sanin ya kamata da ƙin taimakon al'umma da addini in don waɗannan sarakunan gargajiya ne marasa manufa da waɗannan shugabanni 'yan siyasa waɗanda kawai kansu suka sani wallahi al'adim da tuntun an gama da al'umma annabi in don waɗannan tarkacen ne wallahi annabi ne mana addu'a kuma allah yake kallon al'umman shi da idan rahama amma ba don haka ba da tintin an samu a kundin tarihi sannan ya ce wala ya ji ma'uhum ala balalatin kuma allah kar ya haɗa mai al'umman shi a kan ɓata kuma allah maɗaukin sarki mai alkawarin haka wasu daga cikinku za su iya ɓata amma al'umma gaba ɗaya su haɗa kan ɓata allah ya alkawarin wannan ba zai yiwu ba mun gano wannan da kyau ku za a samu tsilli-tsilli wane da wane da wane sun bata wannan kuma bata da shirya a hannun Allah take amma al'umma su bace duka Allah madaukin sarki ba zai taba batar da al'umman manzan Allah ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace wannan hadisi malai ce isnaduhu da'ifun isnadin shi mai rauni ne auradahu sahibu kanzil ummal mai littafin kanzil ummal ya kawo shi fi kitabihi juz'i na sha ɗaya lamban shafi na ɗari hudu da arba'in da biyu wa abdurrahman bin gummin al'ashari mukhtalafun fi suhubatihi shi wannan abla ɗan gummin malamai sun yi saɓani sahabi ne ko ba sahabi ba ne to an samu dai mishkila allah ya samu dace babu ma ukriman nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi nuzul ta'ami minas sama wannan babi zai yi bayani cewa Allah madaukin sarki ya girmama annabi ta hanyar saukar mai abinci daga sama annabi isa ba ya roki Allah anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuquna ba aka saukar da tibarin abincin wasu malamai suka ce ba a saukar ba wasu suka ce an saukar an ce gashi nan su ci duk wanda ya bijiri to ko ya shiga uku wasu malamai suka ce an saukar ba su gai ci ba Allah ya ɗauke kuna fahimtar wannan saboda Allah yana da yaƙinin in sun ci sun kafirce ko zai hallaka su kuma ya al'umma annabi isa ba a hallaka su ba sai dai su da kansu ne suka hallaka suka bata jama'ar annabi wallahi al'azim in Allah ya buɗe maka shirya ko ka bita amma jiran wai sai ka yi so abin da kake so za ka shirya ko ka ɓata annabi isa yana tare da su duk wata mu'ujiza Allah madaukin sarki ya bayyana amma wallah ba su imani ba hasali ce mai suke ɗan zina zagin uwar shi suke suna ce mata karuwa ƙarshe ƙare da ƙarobin shi ma suka yi suka nemi kashe shi idan Allah madaukin sarki ya rufa maka asiri kana da imaninka Allah ka gode ma Allah ka gode ma Allah baiwa ce daga Allah Allah ba dubaranka ba ne kuma duk yadda za ka tattalu wannan imanin kai ya gurɓace da shirka da bida'a da son zuciya da al'adu da kaza wallah ka yi duk abin da zai shigo ma yi ƙoƙari ka kau da shi sai ka zauna lafiya in ba ka bako Allah kana saba ma Allah Allah ya babbarin ka ka zauna lafiya kaga mai isha donkiyan nan kullum sai kaga sabon abu da za ka rasa yadda za ka yi kai ta tunani to ai kaza a kirkiri kaza kai da kanka za ka kirkiri abu kuma ya zo ya zame maka alaka kai kai da kanka kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu mu yace haddasana Muhammad ibn al-Mubarak haddathana Muawiya ibn Yahya haddathana Arqat ibn Munzir an Damra ibn Habib qala sami'tu Maslama as-Sukuni wa qala ghayr Muhammad ibn Muhammad Maslama as-Sukuni yace naji Maslama as-Sukuni yana cewa kuma yace ba shine Muhammadu dan Maslama as-Sukuni ba wancan muhammadu dan maslama as-sakuni wannan kuma maslama as-sakuni kadai qala bainama nahanu inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wata rana muna tare da annabi iz qala qa'ilun ya rasulullah sai wani mai magana ya zo yace ya manzon Allah hal utita bi ta'amin minas sama shin an zo maka da abinci daga sama kala na'am annabi ya ce e otitu bi ba'amin an zo min da abinci kala ya nabi yalla sai ce ya annabin Allah hal kana fihi min fadlin shin abincin ya ragu kala na'am annabi ya ce e kala sai mai magana ya ce fama ila bihi ya kai da shi da ya ragu kala sai annabi ya ce rufiya ila sama'i ai an ɗauki abincin ne zuwa sama wa kada ohiya ilayya sai annabi ya ce kaga ko Allah ya man wahayi an ne gairu labithin fikum illa qalilan ni ba zan daɗe cikin ku ba rayuwar da zan yi ɗan kaɗan ne summa talbatuna sannan ku za ku rayu kuma hatta ta ƙulu mata mata har ku zo kuna cewa yaushe mutuwa yaushe dai yaushe kiyama yaushe kaza ثم تأتوني أفنادا يفند بعضكم بعضا sannan sai wasu jama'a sai su zo min cikin al'ummata da za su rika ƙarar da junanku mana bala'i zai zo ƙarshen duniya al'umman annabi za su koma suna kashe junansu za su koma suna fada da junansu wane ci mutuncin wane wane zage wane wane ma wane sharri wane je kashe wane ina fata mun gano wannan da kyau waɗannan su ne masharranta bai ne dai sa'a dab da tashin alkiyama kuma mauta ne za a samu wasu mace-mace guda biyu za su faru shadidun wa ba'aduhu sanawatu zalazili to bayan waɗannan annoba na mace-mace to sai kuma shekaran girgiza ya zo girgizan ƙasa ne yaƙe-yaƙe ne musibu iri-iri yanzu ba abin da yake faruwa ba kenan yanzu don allah ka je ƙasan syria kafiri ne ke kashe musulmi ko musulmi ke kashe musulmi ka je iraki musulmi ke kashe musulmi ko kafiri ke kashe musulmi ya ka afghanistan kun gano wannan da kyau ku ka lissafa in ka zo misira ma haka ne kana zuwa malama haka ne kana tafiya can da nan can da nan za ga diddai abin haka ne musulmi ne ke ɗaukan makami da kanshi yana kashe ɗan uwan shi musulmi kuna fahimtar wannan da kyau ku musulmi ne zai zauna yana gulman ɗan uwan shi musulmi musulmi ne ke ma ɗan uwan shi musulmi ƙazafi da sharri musulmi ne ke kaza musulmi ne ke kaza kuma babban abin da kai ci mutum ne yanzu ya zauna kirkiri ƙarya kuma sai mai da ƙaryan gaskiya kuma har ya ƙudurce ta a matsayin aƙida daga haka ya zubar da mutuncin ɗan uwan shi har ya kai ga kashe shi Allah ya kiyaye wannan hadisi mala ce isnaduhu da'ifun isnadin shi mai rauni ne akhrajahu ahmad fi musnadihi al-imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad juz'i na uku shafi na hudu. من طريق أرطى بن منذر به وفيه معاوية بن يحيى السدفي ضعيف shi wannan yahaya mai rauni ne kama kala bun hajarin fit taqrib kama yadda ibn hajarin ya ambata a cikin taqrib a juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da sittin da ɗaya mala ya ce akhbarana usman bin muhammad haddafana yazid bin harun أخبرنا سليمان تيمي عن أبي على عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بكسعة من ثريد النبي نياك كاومي ون فرنتي نسريت فوضعت بين يدي القوم sai annabi ya aje wannan farantin abinci a gaban mutane fata'aqabuna ila dhuhuri waɗannan zo su ci su tafi wannan su ci su tafi wannan su ci su tafi har zuwa azhar min gadawatin tun da safe har azhar mutane kowa zo su kewaye wannan faranti su ci su ci su ci su ya ƙumu ƙaumun wa ya jilisu akharun waɗannan sun tashi waɗannan su zauna faƙalar rajulun lissamrat bin jundubin sai wani mutum ya ce masamrat dan jundab amma kanat tumaddu wannan abincin zuwa ake ana karawa kuna fahimtar wannan mana ana ɗibowa daga tukunya daga cikin gida ne ana zo ana ƙara ma masu zuwa su ci ko ya abin yake faƙala samuratu sai samuratu ya ce min ayyi shay'in ta'ajabu me baka mamaki ma kanat tumaddu illa min hahuna ai wannan abincin ba ta ko'ina ke ƙara shi ba sai ta nan wa a share biye dihi ilas sama sai nuna sama ya ce ƙarin daga sama yake ci suke bai ƙarewa kawai domin allah na ƙara abincin ne kawai kamar yadda annabi ya ce miko mana kafan akuya aka miko miko kafan akuya aka miko miko sai ya ce gudano ne kafan akuya ya ce kash da kayi biyayya da kayi kafafun awaki kuwa duk mutumin da bai biyayya ba ko wallahi sai hada da matsala maryam da ta haɗa da abin da ta haɗa da shi a dokan daji da aka gaya mata in kin je ki ce kaza ta ƙetara ba ta ƙetare ba an ce in kin je ki ce azumi kike yi kakke magana kuma ki nuna ni simple tana zuwa kuma abin da ta faɗi kenan ta yi shiru ta ji jawabi ko ba ta ji ba amma da ta je sai ce to shikenan sai ta ɗauka wai ita ta iya bayani ta iya zance ya na bayan bayanta zai gaya mata kaza ayya ai matsala ya faru in gaga mutum ya samu ɗaukaka biyayya ta kai shi wannan hadisi ingantacce ne akhrajahu at-tirmidhi fi kitab al-manaqib babun fi ayati ithbat nubuwati an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin babin da ke bayani akan mu'ujizozi da suka tabbatar da annabtan annabi mujalladi na biyar shafi na 553 lamba hadisi na 3625 wa qala abu isa haza hadisun hasanun sahihun wa ahmad ahmad ya fitar da wannan hadisi a musnad mujalladi na biyar shafi na 18 kilahuma min tariq yazid bin harun bihi dukkaninsu sun yi ruwaya ta hanyar yazid dan harun Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum